قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ونينا أكو درينا هدوغ وطن رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1445 muna fatan allah ta'ala ya zartar da mu a cikin darasinmu na jiya mun zo aya ta goma sha bakwai ko sha takwas ko? yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha tara mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani a baya dangane da bayan Allah nagartattu muminai da irin ɗabi'o'insu da halayensu da irin ibadarsu da kuma addu'o'i da suke yi da kuma asgifari da suke yawaita yi da waɗansu a wasu lokuta masu tsada mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki wato ya yi wa kansa shaida da kansa wanda shaidarsa kaɗai ta wadatu sannan kuma ya ainihin alaƙantar da shaidar tashi da shaidar mala'iku da kuma shaidar masu ilimi wanda ke nuna darajar ilimi ga masu ita a wajen ubangiji tabaraka wata'ala muna fatan ubangiji ta'ala ya ba mu ilimi wanda yake mai amfani haka za mu tashi aya ta gaba Allah rahmu sai Allah ce inna dina inna dina inda Allahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyan بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وبنجي تعالى يتي إن الدين عند الله الإسلام Allah yana ba mu labari la dina yaqbaluhu min adin suwal islam babu wani addini da Allah yake karba daga wani sai musulunci addini a wajen Allah shine musulunci babu shakka akwai masu addinai daban-daban wasu na addinin buda suna bautawa shanu wasu suna bautawa ruwa wasu ma aljanu suke bautawa wasu suna bautar mala'iku wasu suna bautar shehonnai duk dai wani nau'in ibada da za ka yi in dai ba ta daga cikin tsarin musulunci ka yi aikin baban giwa ka yi aikin banza ba ka da lada a wajen allah sai ubangiji tabaraka wata'ala yana jiranka da haƙuba idan baka tuba ba a ranar tashin alkiyama shi yasa babu wani addini da allah yake ɗauka a matsayin addini sai musulunci shi yasa kada a yanzu ka ce to ai su ma kiristocin ma kada ka ce musu kafirai ai su ma addini ne suke ai ba san na a wallahi ba mun san na gaske da addinin da ba musulunci ba ba addini bane shirme ne kawai sharholi ya ce bata lokaci ne da haka muna wa Allah madaukakin sarki da ya mana babban ni'ima da haka ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan zaka tunatar da mutane akan ni'imar da Allah ya musu ga musu mafi girma daga cikin ni'imomin Allah shine ni'imar Islam duk wanda Allah ya yi shi musulmi to Allah ya ni'imtar da shi ni'ima mafi girma babu kamata babu tabkatinta babu misalinta da inna dina inda Allahi al-Islam addini karbabbe a wajen Allah shine addinin musulunci duk wata ibadar da aka tsaro ta aka yi ta ba karkashin tsarin musulunci ba to wannan ibada ta zamanto aikin banza ne babu wanda za a bai lada a cikin da sai zunubi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yanzu Allah madaukakin sarki ya kara jaddadawa dai a cikin suratul ali imran ya ce wa man yabtagi gairar islam dinan duk wanda ya dauri aniyar yin wani addini ba karkashin addinin musulunci ba to falai kubala minu Allah ba zai karba masa ba kace bari kai wani sunfarin saraka ko wata kyauta ko wata ibada amma ba karkashin tsarin da addinin musulunci ya tsara ba Allah ta to koda kai ka sani kai aikin banza falai kubala minu Allah ba zai karba ba wannan abin da kai daga gare ka huwa fil akhirati min al khasirin ubangiji ta'ala ya ce bai yin haka kuma zai waye gari a ranar tashin alkiyama ya daga cikin masu asara ashe da ayar wannan ta goma sha tara a cikin ali imran da aya ta tamanin da biyar sun tabbatarwa da duniya duk duniya ba wani addinin da allah ya yarda da shi sai addinin musulunci kuma wannan shine magana ta gaskiya ɗaya ɗaya da ba ta buƙatar kuskure ba duk wani abin da aka yi shi a matsayin sunan addini ba addini ba a wajen allah mai shi kawai ya bata lokacinsa ne kuma Allah ba zai karba ba ka yi sadaka a cikin wannan tsarin ka yi kyauta ka yi taimako ka yi agaji sai dai Allah iya gada baya taimake ka a duniya amma baka da komai a wajen Allah a ranar tashin alkiyama don Allah bai yi rijista da kai daga cikin waɗanda Allah zai bai lada ba a ranar tashin alkiyama duk abin da kai shi ka yi shi ne aikin banza baka da lada a wajen Allah da haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya nitar da mu wannan addini wanda yake bai tsada wanda ya isa kai doro kai alfahari da shi duk inda ka je karka boye cewa kai musulmi ne wallahi ka bayyana ne ho musulmi ne a kowace ƙasa a kowane yanayi a kowane gurin aiki a kowane mutum da aka yi tarihin shi a ƙasar turai yana addinin kiristanci sai ya shiga musulunci sai ya samu matsala a bangare inda yake aiki sai ce shi ne bar addinin nan nashi na musulunci gare bar aikin sai bar aiki yanzu sai zo tare da musulmi ake sallah da shi a yi azumi da shi a yi komai to sai ya samu labari a kowane guri ana bukatar masu difilaf irin nashi sai dai aji da zai je jarabawa sai zai wucewa 'yan uwansa musulmi da suke tare da shi to ku taya mu da addu'a ga wata ma'aikata tana neman ire-ire na masu difilam irin nawa kuma na kai na aje yanzu za mu je a jaraba mu ce to Allah ya bada sa bayan ya tausayi suka ce kun san wani akwai tsotsoron ra'ayi ko dama sunan shi Umar yanzu abin da ya kamata aje a ce mishi kai ya ce shi musulmi ne wai dan ya samu ka ga babban musulmi ko wai in ya je kai ya ce shi musulmi ne saboda dama a gurin aikin nashi abin da ya kawo mishi matsala saboda musulunci ne yanzu ne ya dan lallaba ya rihe don ya samu aiki kuma aka tura mashi mutum Allah da ya mai gidan dogo wanda zai zai bashi wannan shawarar shi ya je shi kuma ya shiga gudun jarabawa ayo bai bashi shawara ba ko kuma daman da ya musulunta ya zaɓi sunan shi Umar da aka je interview na farko dama za a tambaye ka kai wane ne ko su haka ne ba rufa rufa ce waye ka sai ta shi shi ne umar kuma addinin shi musulunci daman kai musulmi ne ce a da yana wani addinin da ba musulunci ba na kiristanci yanzu sai ga addinin musulunci shine addinin Allah shine da gaskiya shi yasa sai ya zaba wa kansa koma zuwa ga addinin musulunci kuma ya zabi sunan shi Umar yanzu ne za shiga jarabawa sai babban yace shikenan kawai sai ya cika sunan shi sai ya sunyi yace ka sa hannu ya sa hannu sai yace musu irin wannan shine ake so saboda yace shi ya karanta a cikin tarihin musulunci mai suna umar kinan wani mutum ne wanda kujerar nan ita dace da shi saboda mutum ne wanda yake baya ɗaya kafa ba sassauci kun mutum ne mai gaskiya da amana mai suna umar a cikin musulunci to wannan kujerar ita dace da shi ya ce gashi kuma da ya zo bai yi wani wata wata sai da ya gaya mana shi wane ne shi musulmi ne shi ganin kawai jarabawa yan kyalkisai gwan yan mintuna kawai a gari sai gashi ya dawo da takardar ta sun yankon tara da ya zo gudunsu suka ce za ku mun aika maka wani cewa aka aika mun aika maka wani a kan mi muka ce a kasan daman ka samu matsala ne a gudun aikinka saboda wannan musuluncin yanzu sai muka ce idan aka je jaraba da kada ka ce kai musulmi ne muka tura wani ya gaya maka shi yasa kuma ya je ya ce kun shiga sarki ya ce ai ai wannan abin da kuka ce karin faɗa ai da shi na cin jarabawa ba a koma kan abin da na yi karatu a develop ɗin nawa waye ne kawai na ce ni suna na umar kuma ni musulmi ne ya ce da wannan ne na ci kaga ashe inda a ce an same shi da wannan rubabbiyar shawarar ya yi aiki da ita ya faɗi ko bai faɗi ba da wuya ma ya ci nasara shi sa duk inda ka je in an ce waye kai ka ce ni ne wani ni musulmi ne eh ni musulmi ne kere da addinin ka na musulunci idan za a hana ka abu a hana ka dan an hana musulmi idan za a baka a baka saboda kai musulmi ne wannan shine zama lafiya ta ba yau kaga wasu ga mutum yana kunya a ce shi musulmi ne musamman a wasu kasashe ya tashi zai bulaguro kasar arna yana kuma ya sa jallabiya ko hula sai ga shi ma ya zo kaman kadangare ya makalkale ya karme waya shi da karabat kuma a cikin maganganun shi ma sai ya daina saka kalma ta musulunci saboda wai shi yana ga shine wayewa hatta a cikin kasar nan fada za ga mutum ya yi ilimi na addini la'alla ma ya yi makarantar da ake cire ta faranko arab ya karanci alkur'ani da sunna ya karanci larabci ya karanci faranshi amma in ya gama da yan wanshi baya larabci sai dai rika faranshi yana ga larabcin kauyanci ne yana ga larabcin kauyanci ne saboda abu ne wanda ke da alaka da addini muku a nan kasar da idan baka san faranshi ba ai kai ba gidaje ne amma na ce a da ko yanzu kan magiya waye ai yanzu kan magiya waye ka iya faranshi ne kawai ko da baka iya kera komi ba kai babban mutum ne ita kuma rashin a cikin da ba abin da suka koya mana illa iya zagi da karin magana shi yasa kake ga babu irin nau'in ilimin da bamu karanta ba amma sai ga ba abin da muke aikatawa a cikin kasa sai an shigo da shi daga waje a sai kaga kawai yare da suka koya mana turancinsu don in sun zo daga kasar su samu abokin hira a nan ba don mu ci gaba ba ba don mu iya kere-kere ba ba don mu iya noma ba ba don mu iya kiwo ba ba don mu iya aiki a aikata ba mafi babban difilam shi ne malalaci ma a cikin galibi ba don kuma saboda irin tarbiyyar da suka ba mu kenan tarbiyya ce ta su su ci gaba mu ci gaba su ci gaba da mu in suka zo gari akwai wanda zai ji yaransu kawai shi ne bukatar su ba don ka zama to mai ilimi ba idan kai ilimin da suka ga za ka ba da fa'ida in sun samu nesa da ke ka a can in ka kiya kuma su soka maka allona ka mutu in ku baka baka zo kasa ku ka zama barawo a baka wani guri ka rika sata saboda ka kware akan yadda ake kara zero da rage shi amma wallahi ba su karantar da mu ilimi don mu ci gaba ba to ya kamata ya zama waye mu sani cewa yare ne suke koya mana to mu koyi abin da ba yare ba kuma aikata shi a cikin kasa mu sai mu ci gaba haka yan uwa duk inda mutum yake kai ya boye cewa shi musulmi ne kuma a cikin musuluncin ma duk inda kaje ka ce ni ahlus sunna ne saboda a cikin musulunci akwai abin da ba sunna ba akwai bid'a ko babu akwai shi'a masu zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi a cikin aqidar su ba za ka ma kasance ba ka yarda da su ka zama ɗan shi a cikakke daga cikin kalmomin sai ka ce wa ashhadu ka ce ka shaida abubakar da umar da aisha da hafsa duka yan wuta ne lokacin za a kabar a ce ka shigo to dala kai su sai da abubakar ka je wasu autake kuma ka je ina ka je ina mutanen da Allah ta radiyallahu anhu wa radu anhu nassin alqur'ani mutanen da sun suna tafiya a doron kasa a bisa harshen bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce su yan aljanna ne kai ka zo ka ce wa'annan yan wuta ne kai kuma ka je ina to kaga a cikin addinin musulunci ma akwai waɗanda suke su yan shi'a ne da haka da ka ce kai musulmi ne ka ce musulmi ne ni kuma ahalar sunna gangariya kenan ba jabu ba saboda a cikin musulunci ma duk wata aƙida da ka ɗauka in ba aƙidar sunna ba ce wallahi ka fada refundar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta yahudawa da kiristoci sun samu kasuwa da rarrabuwa a tsakaninsu al'ummar yahudu ta kasu kashi saba'in al'ummar kiristoci saba'in da ɗaya ko ya ce wannan al'ummar tawa za ta kasu kashi saba'in da nawa da biyu ko da guda mance da su auka makala da sallallahu salam ya ce amma kulluhun finnar dukkan su wuta za su illa wahidan illa kashi daya sahabai suka ce su waye kashin guda wanda su ne ba wuta za su ba yace man kana alama ana alaihi he wanda ya zamanto akai irin yanda nake kai irin aqidata da addini na da kuma yanda nayi ibada da kuma sahabbai na idan ka kalla ba wanda yake kwaikwayon manzon Allah sabon sai ahlus sunna wallahi sai ahlus sunna shi dan al'ada kawai al'ada mi ake a gari iya daga kano mi a gada a cikin musulunci ma shine abin da ke burge shi da ka zo da wani abawa da to ka zo da halaka idan ka bi wayancan yaran shehu ɗayan shehu da za a ce ko ne su kuma abin da shehu ya ce ya fi na manzan Allah idan ka bi duk wani wanda ka bi in dai ba ahlus sunna bane akan aqidar shi za ga akwai matsala wanda abu ne kawai aka dauka akan shi ake amma aqidar ahlus sunna shine alqur'ani da sunna alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin min ba'di manzo Allah yace na hore ku da bin sunnata da sunnar waɗannan khalifofi na guda hudu bayana Allah sallallahu alaihi wasallam na bar muku abubuwa guda biyu in har dai kun yi riko da su lan tadullu wa lan tadullu abada har abadan ba za ku bata kun ba wanda sai bada ku shine yace alkitabi wa sunnati alqur'ani da sunna to da kace kai musulmi ne ku musulmi ma wa ahlus sunna wannan shine gaskiyar magana da kawaye gari ka boye wannan aqida to kayo da kanka kullun ka zama kai shirye kake kai waye kace ni musulmi ne anan ba batun kace ni dan kaza bane ni dan izan ai zala kungiya ce ko ba ba ya take magana ba ana maganar musulunci ne al-islam shine addini na gaskiya shine dinin islam shine addini na Allah kowace rana ka rika addu'a Allah ya kashe ka kana musulmi ba mu ba annabawan Allah suna roƙon Allah ya kashe su suna musulmi annabawa kai sai ka waye gari kai musulmi ne wannan karamar daraja ce ba karamar daraja ba ce ba rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا wannan annabi Yusuf kenan alaihi salam babba dan babba kuma jikan babba tattabakun nan babba kenan wannan duk duniya ba wanda yake da matsayi irin nashi in dai kana neman dangantaka ta asalin manyan mutane daga annabi Yusuf kai sai ka sai ka koma gida a kwanta babu wani gaba da shi kaga shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne wanda ya kakan shi ma annabi ne shi yusuf annabi ne baban shi yaquba annabi ne kakan shi ishaqa annabi ne wanda ya kakan kakan nashi wane ne annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman hatta manzon Allah ma ta aka yabi shi da ta aka yabi shi mana بالله بيتفتى بملة إبراهيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا تدوا أكي بابن كاكن شكرا النبي مماتا أكي كبو تفركن النبي إبراهيم شيني ميكي تفركي أما لنا أكي غاشي الله يا باشي ملكي يا باشي إلمي يا باشي كومي sai ga shi dawa Allah magiya yana rabbi kada atatani min al-mulk Allah hakikan ka bada wani sashi na mulki saboda shi shugaba ne a wannan lokacin kuma ba abin da ya bashi wannan shugabancin illa gaskiya gaskiya ce ta kai shi wannan matsayin ya zama to shi shugaba ne wa allamtani min tawil ahadith Allah ka ilmantar da ni wani nau'i na fassara da mafarki wanda da shi ne ya fito daga gidan kaso da shi ne ya samu matsayi a fada da shi ne kuma ya zama to shugaban kasa da haka ya ziga Allah ya jinjina ma Allah ya ce fadirin samawati wal ardi Allah kai ka kirkiri sama ba gani kai a gurin wani ba ka koya kai ka kirkiri kasa shine fadir abinda kai shi ba gani a gurin wani ba haka kawai ka tsara kayanka Allah shi kirkiri sama da kasa ba koyon ta yi a gurin wani ba yace anta waliyyi fid duniya Allah kai kake jibintar al'amari na a nan duniya kuma kai zaka jibinci na lahira duk wannan magiyar ga abin da yake so ya faɗi yace tawaffani musliman Allah so nake dai a ƙarshe ka kafe ni musulmi a ce duk wata kima da ka samu da wata daraja da wata gala a duniya ko da kai marishan ne ko da kai shugaban kasa ne na demokaradiyya ko da kai sarkin gargajiya ne wanda suke kullun da rawani ko masu zama a doguwar katanga har yanzu in baka mutu musulmi ba akwai sauran daraja ba ta samu ba duk waɗannan abubuwan ya ce Allah tawaffani musulman Allah idan an zo ƙarshe so nake dai ka kashe ni ina musulmi to da Allah me yake musulunci kuma ka rika jin kumiyar ka ce kai musulmi ne tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin bayan ka karbi rayuwa ta ida musulmi kuma ka hada rayuwa ta da rayukan mutanen kwarai salihan bayi shi yasa ba wai mujarradin sunan ba ake nufi anan duk inda aka zo wani abu za a yi to ka nuna kuma Allah kai musulmi ne a wajen abin da za a yi me musulunci bin umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka ji kumya ba kaskanci bane da an zo da shawarwari ka ce ga yadda Allah ya ce ai ga yadda manzon Allah ya ce ai dan babu wani abin da zaka yi a cikin rayuwa illa akwai tsarin a cikin alkur'ani da sunna musulunci ya zo da shi musulunci ba addinin kauyanci bane bai bukatar aro komi yana da nashi a bangaren siyasa ne bangaren jagoranci ne bangaren mulki ne bangaren noma ne bangaren kiwo ne bangaren kasuwanci ne ba abin da musulunci bai tabo ba to in ka sani in an zo wannan bangaren ce ga yanda ya kamata a yi me yasa saboda mu musulmi ne karkace kai musulmi ne mujarradin kuma idan an zo wajen aiki a gaba wa musuluncin to kaga ana gurin kayi tun ka kawo warware kin a ko ina ka yarda kai musulmi ne ka ce ni musulmi ne kuma ka dabbaka musulunci wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake so Allah samu dace da haka inda dini inda Allahi al-Islam addini a wajen Allah shine musulunci wa maktalafa alladhina utul kitaba Allah yake ba mu labari yahudawa da kristoci su kansu ba su samu sabani ba akan sha'anin rayuwarsu da addininsu illa min ba'da ma ja'ahumul ilm sai bayan Allah ya gane da su shari'a sun san daidai amma sai suka samu sabani akan shari'a suka samu sabani da juna me yasa haka Allah ce bagayen bainahum saboda hasada da neman duniya wannan ana nuna mana illal hasada idan al'ummar musulmi suka zama to suna wa junansu hasada to sai su koma dabi'a irin ta Yahudawa ya zama to ba sa kaunar juna ba sa son juna sai su bar duk hanyar gaskiya za su bar ta me yasa saboda mai bagayar hasada ko kuma keta ko kuma neman infuwa ne wanda ke faruwa tsakanin mutane shi yake sa mutane su samu sabani da juna akan abin da yake na gaskiya kuma a gimin shi in ka duba duk sabanin duniya yana zuwa ne karkashin san zuciya da sarrai Allah ya ce wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah to ya sani cewa Allah ya ce a gaya mishi fa inna Allah sari'ul hisab ubangiji ta'ala mai gaugawar hisabi ne idan Allah ya ce shi yana da gaugawar hisabi kada ka yi tsammanin labarin nan da aka baka labari ne majaladin shi kadai a akwai abin da ake so ka gane a nan Allah mai gaugawar hisabi ne eh to ka kafirce a ayoyin Allah eh to ai hisabin ya riga ya kare ka tashi gaban Allah a matsayinka mai kafirce a ayoyin Allah Allah ya riga ya ga maka hisabi kawai wata zaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum a nan duniya wanda labari ya kai mishi na bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin annabi Muhammad amma bai yi imani da shi ba annabi sai da ya rantsa ta wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda lumfashi nake hannunsa la yasma bi ahad min hadhihi al-umma ba wani mutum da ya taba samun labari na a cikin wannan al'umma yahudiyan wala nasaraniya kirista ne shi ko bai hude ne wa mata kuma ya yarda har ya mutu wala yu'min billadhi ursitu bihi bai taba yarda da abinda Allah ya koyar da shi ba illa kana min ahlin nar illa sai ya je wuta wuta za shi kawai wuta wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah bai yarda da abinda Allah ya ya aikowa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana gama mutuwa wuta za shi eh shi yasa idan kauce kabarin irin makuntan dagoma ake shago na ko'ina kabarukan arna kafirai kiristoci da makamantar su kace kace albishirinku da wuta haka banza Allah ya ce da za ka wuce kabarin arne ka ce albishirinka da wuta ko kwakwanto karka yi in kana kwakwanto a kan arne za shi wuta to kai ba ka samu matsala kan imaninka wala ka samu matsala amma duk wanda ya mutu a ƙarƙashin islam a ƙarƙashin la ilaha illallah duk yanda yake da saba ma Allah karka yi mamaki ya gashi aljanna karka yi mamaki dan Allah zai iya gafarta mai zunubin shi gaba daya Allah zai iya karɓar wani aikin shi ɗan ƙanƙare wanda kai kare da wannan aikin a gurin Allah Allah bai rena ba sai ya ɗora shi a sikeli ya rinjaye dukkan bala'in zunubin da ya kuma Allah ya kai shi aljanna amma wala duk wanda ya mutu arne dan wuta ne haka ba za ka wa Allah godiya da ka zama to musulmi ba manzo Allah ya ce in za ka wuce kabarin arna ko su waye su ko mun tare su ka ce albishirinku da wuta haka manzo Allah ya ce ka ba su albishir Allah ya tara da musu wuta wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah makomashi wuta saboda mai inna Allah sari'ul hisab Allah bai ga lissafi ne sai Allah ya ce fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد me yasa Allah madaukakin sarki yake raddi da Yahudawa da waɗannan ayoyin saboda a lokacin sun riga sun yaudari mutane da maganganu na ƙarya suna cewa lan yadkhulul jannata wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah yace suka ce wai ba wanda ma in ya mutu zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda ya mutu akan yahudanci aw nasara ko kuma wanda ya mutu akan kiristanci Allah ce tilka amani tilka amaniyuhum wannan maganganu ne na ƙarya na gore-gore da suke da su in ku ba haka ba qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah yace ka gaya musu su kawo hujja akan abin da suka faɗi kuma a rubuce a littafin su in har da gaske suke duk wanda ya mutu akan yahudanci ko a kiristanci shi kai za shi aljanna sai suka zama to duk wani mutumin kirki ma suna cewa nasu ne annabi annabi Ibrahim suka ce wai ya mutu ne akan yahudanci su ma kirista suka ce ya mutu a kan kiristanci saboda haka malalaci so yake in an ce wannan mutumin kirki ne a ce tare yake da shi Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima nan magana take wa ma kana minal mushrikin Allah ya ce ku gaya wa kiristoci su ji da yahudawa ma kana ibrahim yahudiyan annabi ibrahim bai yahudanci ba wala nasaraniyan kun bai kiristanci ba ko soriya walakin kana hanifan shi mutum ne mai kekekken mai mekekken addini ba karkata zuwa ga yahudanci ko kiristanci ko bid'a sai Allah ya ce mi musliman musulmi ne annabi ibrahim musulmi ne annabi musa musulmi ne annabi isa musulmi ne annabi yunus musulmi ne duk annaba daga cikin annabawan Allah kowanne musulunci yayi addini kwara ɗaya annabawa suke duk wanda ya mutu ba musulunci ba wallahi arne ne kuma dole ne a ce arne arne idan baka kafurta wanda Allah ya kafurta ba kai ma ka zama wa aha kaula su ya hauka mutu amma kaga saboda tsarin yan demokradiyya da yan abinan aka tsara waɗansu ƙungiyoyi ake bi ana kamfe ana da'awa wai idan ka tashi wa'azi ma kada ka ce a kirista kirista in ka ce ya kice kada ka ce mai arne wa kirista ba wallahi arne ne kirista arne ne Allah da kai shi bai Laqad cikin kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Allah ne wanda kai shi yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha sun zama arna kafirai ne su wanda suke cewa inna Allaha huwa al-masih al-masih Allah ne Allah ta sun zama arna kafirai ne su kuma laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha ubangiji ta'ala ce hakika sun kafirta wanda suka ce Allah Allah uku ne suka ce maryama Allah Isa Allah Allah Allah amma saboda wannan ayoyin na alqur'ani wani malami ya fassara a garin nan aka ce kala ƙara sa kasarkin shi kala ƙara bashi uzuni yayi wa'azi a gidan radio har sai da aka gilgide mulkin demokradiyya ta koyi samun yanci lokacin da aka fito da wata ƙungiya ta hoto mission akan da'awal daidaita zaman lahiya tsakanin kirista da musulmi wai ina ma kirista yake a nijar za a ce a yi zaman lahiya ina yake dan allah wai kiristocin ƙasar da aka dahe su sun yi shi makarin kumulo inda na masu halar da wala ba su isa ba yau ina suke ƙarya ce ba ake cewa wai katon ba da zai bursa musulmi yau kashin ɗaya in ma a ce akwai wanda ba musulmi ba duka su kirista ne a dai su ba su isa ba amma wallahi saboda wannan yishokin da ta hoto a lokacin aka dace bawan allah malam mutarabi ma saboda su ya zo ya ja irin waɗannan ayoyi a gidan radio aka fassara sai aka yi kira can sama aka ce daga ƙara yau kan a sa kasankin shi kala bar shi wa a gidan radio halaka girgide demokaradiyya na mai isi mai wa a gidan radio a nishar saboda ya karanta ayar allah haka shi yasa ai idan kaga yayi zahi kyale shi daidai ne wallahi mutum ne ya zo ya murkushe ka ya danne ka ya zalunce ka sai Allah ya kawo ne ya tunkuɗe shi ai dole ka kai farin ciki ko kuma ya danne ka ne saboda mi saboda Allah ba wai dan kana kai bane ba saboda ka karanta maganar Allah ya ce wa inda suka ce Allah uku ne kaware ne kaware ne kuma kafure bane لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث Allah ya ce ثلاثة hakika sun zama kafure waɗanda suka ce Allah shine ɗayan uku kuma wallahi kiristoci suke faɗi sun ce Yesu Allah ne sun ce kuma Maryam Allah ce kuma sun ce shi ma Allahn Allah ne Allah ce sun zama kafare wannan ayat fasara aka ce a daina jin shi a gidan radio a Nijar kam kuma aka zauna haka ba wanda ya sai tada da Allah wani musulmin kirki ne Allah da ya shirye da mu wallahi aka suka mishi dalili da fassara wannan ayar ne aka buga sama daga can aka bada umarni su kansu gidan radiyon da suka sa wannan aka ce da ƙarin yanzu suka sa za a riye su za a riye gidan radiyon su barantana wani haka kuma aka zana tsawon shekaru ba bai isa ba ayar Allah ce bai isa ba ya fassara ta Allah ya sauke amma yanzu Allah ya bada dama aiko Eh, yanzu inda sharhi ma sai a ƙare a kai Allah ya ƙara taimako addinin shi gaskiya fada da addini ba karamin hatsari bane ba wanda ya fada da addinin Allah ya kai labari ko mun girman ka sai Allah ya kaka kasa yau akwai kamar fir'auna fir'auna fa shekara wajen 400 yana cin karatu ba baka mulki ko ciwon kai bai taba yi ba balle waɗannan wanda rabi duk ya sun sha kwaya ma suke rayuwa da ya fa farjur da matan yasuwa sai da su ba ake rayuwa da an ci abinci sai an haɗi kwaya fa ake rayuwa zu galibi duk wanda ya kai shekara hamsin zuwa abin da ya sama balle wa'ancan da kake gansu na saman nan dabaru ne kawai to shi fir'aun da lahiyar shi wajen shekara 400 yana mulki kuma mulki wanda yake na kama karya baya tsoron ya ce kaza wani ya zo ce dan fartun mu ne a baka isa ba in ya zarta kawai ya zartu wannan ko wallahi wani koya ne mata shi ma sai ta hana shi a wasu salam ba ce duk bayan mata bane ya ce kuma daɗin bautar da suke ji kuma sun yarda yi ka gani to wallahi fada da addinin Allah diyan da Allah ya baka matsayi kada ka ce zaka fada da addinin Allah ka ka fadi wallahi wajen addini ka daga kafa can ka yi shekartakar ka a wani guri amma ta ba addinin Allah akwai matsala mutum ba zai kai labari ba Allah dai ya ce maka mana to Allah ya ce su yahudawa da kiristoci ba samu sabani ba sai lokacin da a hujja ta kahu a kansu amma duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah to ya sani ba zai kai labari ba dan inna Allah sari'ul hisab fa inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawar hisabi ne sai Allah ya ce bayan hajuka فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير yanzu Allah ya ce بالعباد wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa in hajuka idan yahuda suka nemi jayayya da kai akan tauhidi fa kul ka ce musu aslamtu wajhiya lillah ni na mai kauya na zuwa ga Allah ma'ana na musulunta wa ma'anar taba taba'an da duka waɗanda suka yi ma'ana biyayya zuwa gare ni duk waɗanda suka bi ni su ma musulmi ne sun musulunta sun yarda da Allah shi kadai ya cancanta abotawa mana akalatu ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu wala nida lahu mu da waɗanda suke tare da mu in ji manzan Allah mun tsarkake ibada mu Allah kaɗai muke bautawa ba shi da abokin tarayya ba shi da wani makamanci kuma lawar da lahu wa lawar da lahu Allah ba shi da ɗa kuma baya buƙatar ɗa kuma Allah baya da ma'aifi kuma Allah baya da mata lam yalid wa lam yulad shine Allahu as-samadu kasan as-samadu shi kowa yana da bukata a gurin shi kuma shi bai da bukata a gurin kowa Allah kaɗai ke da wannan suna shine as-samadu duk wata halitta tana da bukata a wajen Allah yau ko ar ne fa in ya sha wuya sake jira wayo Allah sai ma ya kwace muku Allah ya ce wayo Allah na saboda wuya ta kai wuya Allah shine as-samad wanda baya da bukata a gurin kowa kuma kowa na da bukata a gurin shi bai da dakun bai da bukata mu mutane muke da bukatar da saboda ya taimake mu Allah bai bukatar taimakon kowa kuma walan takul lahu sahiba bai da mata wa khalaqa kulli shay shi ya halicci komai da komi kuma shi yake da cikakken mulki akan komai amma in dai mulkin duniya ne wallahi sai ka zo ka yi ta barazana ka yi ta ba mutane tsoro a gida a gidanka mata ka tafi karfin ka rasa yadda za ka yi da ita wallahi yau da yawa ne fa kaɗan ba ka ga mutum ya yi dabara yana barazana in ya zo gida kawai ya yi lallashi wallahi shi ma sai ya lallashi zai samu kanshi diya ma sai Allah ya baka wanda suke za su zamanto kana ɗanka ne kaga amma kana tsoron shi sau kake ya za a zauna lahiya da shi kuma ga kada mulkin ko ga kada kuɗi amma Allah shi ne mai cikakken mulki mai cikakken iko wanda fa'alun lima yuridu ne shi yana aiwatar da duk abin da yake bukata kai ko baka isa wallahi ka aikata abin da kake so ko mulkin ka yanzu wani abin ya shahi yan fartin ka za su yi basu yarda ba wani abin ya shahi bangaren gwamnatin ka ba su yarda wasu 'yan adawa sai ba su yarda ba kai dai mulkin duniya wahala ne amma kowa mulki yake so yi Allah dai ya taimake mu to da haka da sun yi jayya da kai akan tauhidi ka ce fa kul aslamtu wajhiya lillah ni na mai kauya da zuwa ga Allah na yarda da Allah da duk waɗanda suke koyi da ni da haka Allah ce kul hadi sabili ada ila Allah ka ga musu farki na shi da kira zuwa ga Allah ala basiratin abisa fahimta kyaukyawa wamanitta ba ana wamanitta ba da kuma duk waɗanda suka bi da haka mu sani cewa ƴan uwa addinin musulunci karɓaɓɓe a wajen Allah wanda aka yi shi akan tsarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarni Annabi Muhammad ya kira mutane zuwa ga hanyarsa su shiga musulunci tafarkin akan tafarkinsa su yi ibada a bisa koyarwarsa wa qul lil ladina utul kitaba kaga yawa waɗanda suke yahudawa da kiristoci wal'ummiyin da kuma waɗanda suke ma jahilai wadda su ba su da lissafi kamar larabawa a wancan lokacin ka ce musu a asalamtum shin kun musulunta bayan asalamu idan har sun ce sun yarda da Allah sun mai kauya zuwa ga Allah to faƙadita da yanzu ne suka zama to shiryayyu amma duk wanda bai musulunta ba shiryayye ne ba kan daidai yake ba fa in aslamu faqadita da shi da sharadin Allah wanda ya musulunta shine yake akan daidai wanda bai musulunta bai akan daidai ko da akan ba daidai ba yana kan ba daidai to da Allah makaho ne kai sai ka rantsa idan ka bashi sanda kace ya jaka abin zai yi kyau to haka ne muke yau fa fa in aslamu duk waɗanda suka mai kauya zo Allah suka zuwa ga Allah suka musulunta Allah ta fakadita da sunan shiriyu duk wanda yake bai musulunta ba baya kan daidai a wajen Allah duk abin da zai barna ne a wajen Allah kuma kai kace shi zai baka tsari shi zai ce ga yadda zaka yi komai karkashin shi zaka yi kaga ai matsala ta same ka shi yasa muke shan wahala mun zamanto tsarin mulkinmu yadda za mu yi a ƙasarmu yadda za mu yi mu ci gaba duk su ne za su ga yadda za a yi a yi hatta tsaro fa an yi lokacin da mu a nan ƙasarmu sai in waranta ta ce akwai matsala ake gane akwai matsala an ce yau akwai matsala a guri kaza akwai za a kai to lokacin da za a ɗauki matakai amma duk wani bincike da za a yi su na ƙasa su hudi ba wannan ba za a aiki da shi ba in faɗa za ka yi shi su za su koya maka yadda za a yi a ce wannan iya ka maka hari to kana iya mai da martani amma in bai buge ka bakal ka buge shi wai abokin faɗanka ne kuma ya zo ya same ka a gidanka da makami yana neman ka a cikin ka suke ka taba shi sai in ya sai in ya buge ka yau ya buge ka ya kashe ka ya kai shi saka take duk kashe kashin da aka yi ta yi kawai sai su kashe ta yi su kana ganin abokin gaba ga wai daga can sama daga kwaran shi ba za a cikin ka taba ba a ga ya ogan ka kuma ya cikin ka taba shi kuma haka muka yi ta rayuwa aka an samu da ta'addanci a cikin kasa dan Najeriya sai ya kashe mutum wallahi wasan kwaikwayo aka yi ba zan mance shekara waje ashirin da ta wuce tsakanin dan Nijar da da dan makwabciyar ba za a mace kasar ba wasan kwaikwayo saboda wai su masu wasan kwaikwayon sun dauki ɗabi'un mutanen biyu ne wai suka haɗu za su bulagoro suka tana an yi hatsari shi ɗan nijar sai ya tarda mutum da ɗan sauran shi ka ina da lahi wa ina ilaihi rajiun kaga wannan sauran sai ya mai da shi gehe sai ya tarda wani kuwa ka wannan ya mutu ina da lahi wa ina ilaihi rajiun shi kuma ɗan wancan gefen ma ɗan wancan ƙasa shi kuɗi yake lalabe kawai shi kuma wannan tausayi ya kama wannan ya janye wai sai wancan ɗaya yake ta mishi kai kamar hailala kai lalibe wai ka daina hailala kai lalibe wai wannan saboda mai ɗabi'ar mu ce tausayi ɗan nijar tausayi idan za a ga ɗan nijar akwai imani da tausayi yanzu ɗauki moto da sahi ka saki jak jak ake tabbata komi wani abin wallahi kafin ka yi kwana wajen mutum uku kai tsaya tsaya tsaya kudda wallahi je ka wata ƙasa ka yi ka je ka mutu ba za ga mutane ba ruwansu da kai amma dan Nijar saboda tausayi da kaunar juna da san juna kuma a da a ƙauye ma in aka yi rasuwa sai ga har ka sai da ba yi jikin kowa ya mutu saboda mai imani da tausayi amma ka zo aka haddasa mana wai a Nijar ne za ka ga mutum ya je ya tar da wani a masallaci ya kashe wani zai je ya kwantar da mutum shi yana la ilaha illallah shi yana Allahu akbar kuma ya mai yanka rago ka san wannan baki da mubaci kawo mana ita kai baƙi da babace ɗan nijar shi da an yi mutuwa gaba ɗaya jikin shi yake mutuwa bai saba ya tura gawa ba ya tuntube ta ya wuce idan aka yi mutuwa unguwa sai ga jikin kowa ya mutu rumus haka muke amma aka zo aka kakaba mana wani irin tsari na rashin imani na zubar da jinin bayan Allah kai ka san wannan abin kashi ake ba kone suwa suwa kashi kuma an san su wallahi ha an san ko ku san su ba wallahi an san su Allah ƙara karya su yanzu Allah bai karya su ba yanzu waɗanda suka koya ta dace suna kai labari wallahi ko sun yi bisa kai labari ashe gaskiyar gata a fili ne kawai aka ki dan Allah ga mutum yana shawar baya mutum da hankali a jikin shi ya rike shawar halin da muka shigo ai ya kamata mu nemi taimakon Allah mu wa Allah godiya kuma Allah dai ya taimaka mana Allah ta'ala yace fa in aslamu faqadi ta dawo idan har sun musulunta su ne suka samu shirewa wayan tawallau idan kuma suka juya baya ba su yi imani ba bayan da mami alaikal balagh nauyin da Allah ya daura maka kai da isar da sakon Allah annabi kuma ya isar da sakon Allah wallahu basirin bil ibad ubangiji ta'ala shine wanda yake ganin bayan shi kuma shi sami suke aiwatawa kuma shi zai musu sakamako makoma tana gare shi muje gaba innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtulun wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim bayan haka nan ulai أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إمام ابن كثير هذا زمن من الله تعالى لأهل كتابه wannan zargi ne daga Allah ga waɗannan wato Yahudawa da Kiristoci ɗabi'unsu ne yin saɓon Allah keta haddin Allah aikata haram karyata ayoyin Allah da kashe annabawan Allah da mutanen kirki dama sun gaji wannan iyayensu da kakanninsu wannan kashe-kashen ba ɗabi'al musulmi ba ce ba ɗabi'al yahudawa ce da kiristoci haka suka gada musulmi bai gaji ya kashe ɗan uwanshi musulmi ba kai baya ma kashe wanda ba musulmin ba sai da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaƙi aka je sai aka gaya macewa ga wata mace gawa a nafsar ya zo kanta ya yi fada ya ce wannan bai cancanta a ce a kashe ta ba ya kira wani ya ce ka je gudun kalibin walid shi ne kumandan yaƙi ka gaya mashi ba a kashe tsoho ba a kashe yaro ba a kashe mace ba a kashe mutumin da ya shiga gurin ibada ko da coci ce mutum ya shiga kirista ne kai musulmi ba za a kashe shi ba maza Allah ya kada ya kire wajen goma na musulunci har yanzu kuma suna da ana karanta su kuma suna tsarinmu na addini a kansu muke amma a rikice musulmi shi ne ɗan ta'adda mu a cikin tsarinmu fa a yaƙi ma ba a kashe mace ba a kashe yaro ba a kashe tsoho ba a kashe mutumin da yake cikin ibada ko arnanci ne yake yana cewa Allah uku ne inda yana cikin gurin ibadar shi yan tardi da a kashe shi a musulunci amma a zo masallaci a dana bam a zo masallaci a kashe a wa liman yankara ko kuma a ce wannan musulmi ne suna kabara wallahi karya ne ba musulmi suke wannan aikin ba ɗabi'a ce ta yahudawa kuma Allah ya gaya mana innal ladina yakfuruna bi ayatillah waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah wannan musulmi ne ba musulmi ba wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq su ne suke kashe annabawa ba tare da haƙƙin kisa ba ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wani lokaci su yahudawa sun taba kashe annabawa ɗaya bayan ɗaya wajen annabi 300 da wani abu da safe kuma suka je da marci suka cika suka cika so salamun lahiya saboda ka bai yahuda dai ya kashe musulmi shi ba abin da ke tana bai hankali mudibai da suke gisa a falastina yanzu yaƙi na duniya ko na kafirci yana da ƙa'ida ba a kashe masu ba da agaji nawa aka kashe masu ba da agaji diya suka rufe suka bar ƙasar nasu ne ma wani samfurantar wani waye gaba ɗaya suka rufe saboda suna kashe su a kashe yara a kashe mata likita za a zo a rika harbin mutane a gado a gadon likita duk duniya na aka taɓa wani kuma aka samu su ido a kyale saboda ɗabi'a su ce daban wannan ɗabi'a ce ta kisa ta kafirci da ba haka suka gada kuma wallahi duk wanda ka ga yayi ko yana ambata kalmar shahada yana kabara nasu ne nasu ne ba namu bane a musulunci babu kisan gilla itace ma an hana ki kariya sai da dalili ba a kashe ko da kwari ne a musulunci sai akwai hujja kuma shine abinda alkur'ani ya karanta da al'ummar musulmin duniya kuma har yau shine musulmin kirki suke kai duk wanda kaga ya fito da wata ɗabi'a ba wannan ba namu bane wallahi aro shi aka yi amma ga mutum yana wa mutum dan adam yankan rago mutum idan aka taba samun wannan a shari'a ma awa mutum yankan rago kuma yana ibada ma kila ya same shi ko yana cikin hanyar neman abincin shi ko diba abin da ya faru kwanan nan a wajen malikin nan suka tara direbobi na sitar suka musu yankan rago kuma suka kone motocin da bai a ciki wai kuma a rika kira su wai jihadi su wai masu jihadi wani irin jihadi jihadi kala biyu ne mun sani akwai yuqatilu na fisabilillahi akwai yuqatilu na fisabilillahi tagut to wancan na bangaren fisabilillahi tagut ne ba bangaren musulunci ba a musulunci bai yarda da irin wannan banna ba shine Allah ya ce duk waɗanda suke kafirci da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq suke kashe annabawa ba da haƙƙin kisa ba wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas suke kuma kisan waɗanda suke umarni da ayi adalci daga cikin mutane shine malami masu da'awa Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim duk inda suke wannan ku ba su albashir Allah ya musu alƙawarin wata azaba wanda take mai dafi azaba wanda take mai radadi Allah ya kare mu Allah ya ce kuma duk inda suke koda suna aikata aikin alheri wannan ɗabi'a ta kisan bayan Allah ta sanya ayyukan su gaba da Allah ya yi watsi da shi ulaiikal ladina habitat a'maluhum fid dunya su sun yi watsi da dukkan ayyukan su na alkhairi a rayuwar duniya wallahi karka yarda a ce dalilin ka azubar da jinin mutum kwara daya a duniya ka shiga uku ran mumini kwara daya ka yarda aka sarwantar da shi ka je gaban Allah ai ka shiga uku Usama bin Zaid ya je a yaki ne wani mutum yayi banna ya kashe wani ya kashe wani ya zo ya kama shi hari da ya gadi din takobi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah amma ina duk da aka sai sare mai kai ana zuwa aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je gurin yaki fa akwai wani akwai wani mutum yayi banna shi ya kashe wani shi ya kashe wani amma ya kai takobi zai sare shi sai ya kalmar shahada amma da haka bai rangon ta mashi ya kashe shi manzon Allah da ya sa Usama bin Zaid a gaba sai da ya ji kaman ma ina ma uwashi bata aihe shi ba yace me ya faru yace ya Rasulullah shi ya kashewa ne shi ya kashewa ne lokacin da na taso mishi da ya ga takobi na ya ji tsoro shine ya kalmar shahada annabi kita a takatuluhu ba da an kala la ilaha illallah kuma yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ta ya Rasulullah ya faɗi ne saboda jin tsoron takobi na ha yace ka tsage kirjin shi ka gani ka tsage kirjin shi ka gani ya fari da tsoron takobin ka ne yaya za ka yi la'ila na lahokin shi ranar tashin alkiyama ya za ka yi da ita ya ce manzan Allah yake nana tonin sai na ji ina ba uwata ba ta aihuwa ta ba to kai ka yarda da kai a yi shawara ko a yi haɗin baki ko a yi tsari na yadda za a zubar da rayuwar ɗan adam ƙwara ɗaya a duniya wallahi ka shiga uku wannan baƙi da musulmi ba ce ma kalka yarda kalka yarda ko kisan ganganci kadiba fa ba a san ka ba baka sani ba Allah ya jarrabe ka kazo kai ka hadu da mota kana yi wani ya mutu sai ka yi azumi kwana 60 fa wannan taubata min Allah tuba da tsakaninka da Allah ba ruwan Allah da kayi asirar tabiya ko kayi ware ne wannan kwana sattin sai kayi kada azumi kadiba gani ho wannan duk Allah dan ya nuna mana muhimmancin rayuwar dan adam lallaba ka zo da zaka hauka sis wani yaro ya zo an mutu ta ka baka sani ba da ka je wajen sabka da kasar da karfi sai ya faɗo kuma sai ya mutu malamai suka ce a rangunan sai kawo da azumin kwana sittin baka sani ba wa yawo baka sani ba baka sani ba kuma ya faɗo amma saboda kai ne sababin shi amma sai ga mutum ya ɗauki mota ba birki yana gudu da ita sai ga mutum ya ɗauki mota a cikin jama'a yana taka ta yadda ya ga dama bature ma kuma sai da ya ce maka a cikin gari kakka wuce mi kakka wuce 40 ko hanya mata kirki ba irin tawon ba mai rami wanda a talatin ba sai ka faɗa wani rami motar mata suke hanya wallahi mu musulmi ne mulka bin tsarin musulunci kada ka ce akwai wata hanyar da zaka bi ka yi abin da ka ga dama wallahi babu fayyar jikin da ka gani tana daga cikin tsarin da musulunci ya da shi da ka zo ka yi burlan fayyar ka kashe mutum to kisan ganganci ne an akwai shara musulunci kashe kai kamata a yi kashe kai kamata a yi amma sai ga musulmi yana abin da ya ga dama ya kamata mu bi tsarin da Allah madaukakin sarki ya zaba bar shine tsarin musulunci Allah ya ce a basar abashi suna da azaba mai radi ulaiikal ladina habitat a'maluhum sune wanda ayyukan su gaba daya Allah ta'ala yayi watsi da shi fid duniya anan rayuwar su ta duniya da kuma lahira Allah ya ce wa ma lahum min nasirin ranar tashin alkiyama ba su da mai kama su taimako da gudunma ba su da mai agaza musu sai Allah ya ce mi ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وبنجي تعالى ينا ميك أمل أكيد يهود الكريستوتين دنيا يتي ألم ترى ya muhammad ko kai ya kai mai sauraron karatu baka gani ba ilal ladina zuwa ga waɗancan utu nasiban min alkitabi wanda muka ba su rabo a cikin littafi sune yahudawa da kiristoci yud'auna ila kitabillah ga su ana kiran su zo akan abu tsarin Allah ayi hukunci da littafin Allah yad'auna ila kitabillah li yahkum bainahum ana kiran su su zo ga littafin Allah ya zama to shi ke bada doka da oda shi ke hukunci a tsakaninsu amma sun mai tawalla fariqu minhum sai wasu jama'a daga cikin su suke juya baya akan wannan kira da ake musu akan littafin Allah ya zama to shine zai hukunci wa hum uridun suna masu kau da kai dan Allah yanzu idan ka fito kace Aisha da musulunci da alqur'ani bai hudan faranshi ne ko na America zai ce a naka dan uwanka musulmin da ke cikin kasa ne zai ce akwai matsala dama abinda mutane suke da an ce Aisha da musulunci ya ce a yanke hannun barawo yau kowa sata zai ai sai abin sun yake za ce abu lalamin zina ci ko wanda ya kashe a kashe shi yau ɓara wanda ba a yanke hannun shi ba a yanzu ma kashe shi ake a banza da yanke hannu da kashe shi wannan yi da Allah an an ce uhu ga ɓarawa kowa mai yake ɗauka da a yanke mai hannu makamin kisa ne to wannan shi ne adalcin shari'ar musulunci ba wai ta kunshi kisa ba ne da yanke hannu da bulalawa ta kunshi adalci ne ba mai haƙi haƙe shi kowa ya yi laifi kada ce namu ne ɗan fartumu ne a zartar mai da hukunci wata bayar Allah ka samu bakureshiya dangin wa bakureshiya ce asalinta ta fito dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tunda shi ba bakureshi ne he take yaudara he ta ta arsar kai ta zidariya sai ta je ta sayar in kinta ina abin da kika ta ce ba ita bace aka kamata da laihin satar kayan mutane a irin wannan hanya ta yaudara manzan Allah ya ce aje a yanke mata hannu sai wani suke ganin ta kuma kabila ta manzan Allah a ce a mata wani hukunta ai abin kumya ne daga cikin musulmin fa irin masu rauni a lokacin ya kamata aje a lallashi manzan Allah wannan hukuncin dai abin kunya ne a ce a rasa wanda za a yanke hukunci he namu dan fartun kuma mashi irin wannan tauran asiri a ya kamata a san yanzu ai ka san yanzu haka ne da nasu ya yi lahi yan wancan kuma ba na yanzu buko yan demokaradiyya sai a sauya mai guri kawai inda yana can sai a kan shi can ko ba haka ake ba ta yi namu ne wannan to shi ne aka san manzan Allah ya yi aka ce wa ya kamata mishi magana aka ce akwai wani mutum wanda ya fi so ya fi saurara sama da usama usama ne da muka yi tarihi ɗazu matashi ne wanda ake kiran shi hibbihi ibn hibbihi manzan Allah yana ƙaunarsa sosai kuma yana ƙaunar ma'aikunsa ta shi ya kamata ya je wa manzon Allah lallashi aka ce tsara mata da Allah ka je ka ce ya rasulullahi yanzu wannan mai daraja kabila bakureshiya dangi shi a ce ita ce za a yanke hannu abin da dai a dan sassauta dai da ya zo ya fara wa manzon Allah magana ma ce sai garan manzon Allah ya ɓaci fuskar shi ta canza idan shi yayi jajjawur yace wayo ni na shiga uku sai yake cewa ya Usama kai ne zaka zo kai beli a cikin hukuncin Allah hukuncin da Allah ya ce a yi kai yanzu ka zo aka turo ka kai ne za ka zo ka yi beli a cikin hukuncin da Allah ya ce lau an na fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam sadakat laqatatu yadaha da fatima diyal annabi muhammad da ita ce aka kama da ta yi sata maza ta ce wallahi sai da yake hannunta sallallahu alaihi wannan shine shari'a musulunci adalci duk wanda ya laihi kawai a mashi hukunci amma sai ga mutum ya dauko mota ya zo ya take mutum ya kashe a zo ana lallashi ai namu ne ai dan gidan wane ne fa kakannin namu su ba ɗaya bane diya ma sai a ce ba a karba wai saboda kawai bai kamata ba tsakaninmu da su bane gobe sai ya ci kare shi babu baka to shi musulunci wannan ne bai so duk karen da ya sha kwai a kan shi take karewa idan haka kaga za a zauna lafiya mutumin da ya san in ya kashewa ne shi ma babu shi a duniya zai kisi mutumin da ya san in ya cire hannun wane shi ma za a yanke nashi zai cire mutumin da ya san in ya kwankwale idan wani shi ma nashi za a kwankwale ba zai kwankwale idan kowa ba don ya rayu da nashi idan yana kallon mutane kuru-kuru ko wani shi ne shari'ar musulunci amma sai aka juye da an shari'ar musulunci sai a ce yanke hannun barawo a bulala mai zina su kuma fiye mutanen mazinata ne masu faɗa ajin sai ga kawai abin ya zama to ka zo da wata magana mata ta'addanci to rashin shari'ar musulunci kuma wallahi ba zama lafiya bane ga al'umma in ana shari'ar musulunci ai laifukan ma mutane ba sa yi in ai ma yahewa ake a zamanin sayyid na umar ya nada wani alkalifa a wani gari department guda sai ya je ofis ya zauna ya tashi da marece ya koma juji ne sai da shekara biyu ba da ya kame kara ya zo ce a sauya mun aiki ya abin mumini ya ce aka yace shekara ta biyu ba da ya taba kakara a garin ya ce ba sa laifi ne ce kai in sanyi ma yahewa junansu suke yahewa suke saboda sun san muhimmancin yahewa amma mu yanzu fa gidan alkalai a cike gidan sarki a cike kwamsariya a cike jistus a cike jandarmeri a cike kuma dan uwa dan uwa zaka ga an yana cewa wallahi an samu tsakani shi sai an mana qur'ani dan uwan shi ne fa dan uwan shi ne wai shi an samu tsakani dan uwan shi na jini duk wannan kuma matsalar rishin bin tsarin Allah da shari'ar qur'ani ne Allah ta'ala ya samu dace to da haka Allah madaukakin sarki yake cewa ina muka tsaya alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab baga wadanda aka ba su rabo a cikin littafi ba yad'una ila kitabillah ana kiransu su zo zuwa ga hukunci da littafin Allah amma sai suke juya baya suna kauda kai sai Allah ya ce me yasa zalika bi annahum ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون abin da yake sa musu bujirewa da kauda kai daga shari'ar Allah zalika bi annahum su suna fadi a bakunansu cewa wai lan tamassana naru ko an mutu ko an tashi ranar tashin alkiyama su ba za a saka su a cikin wuta ba illa ayyaman ma'aduda sai waɗansu kwanakai dai waɗanda suke yan kaɗa wai shi ma gwargwadon yadda kakannin suka bauta wa ɗan marikin nan shi ne sa za a musu azaba amma ba kan su yan aljanna ne wannan shi ne a cikin zukatan yahuda har na yanzu shi sa shi bai yahuda yana so ya sa ka bar naka addini ne ba wai don ka shigo nashi ba in ka shigo nashi ai ya ma gata yake gani ka bar naka dai ba nashi kuma su suna ganin yan aljanna ne Allah ce kage irin waɗannan maganganun na ƙarya wa garrahum fi dinihim su ne suke rudar da su a cikin addinin su ba sa tsayawa akan gaskiya wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na ƙarya a cikin littafin su rubuta su koyar da junan su wannan shine yake rudar da su ba sa yabin Allah 100 bisa 100 saboda suna ganin su a lahira ma su wata tsiya ne dama sun ce ba mai shiga aljanna sai su yanzu sun ce in ma an asasa a wutar illa ayyama ma'aduda waɗansu na da ku ne yan kaɗan malam wuni ɗaya fa shekara dubu hamsin ne lalata wuni ɗaya kai a wuta ai an shiga matsala ko ka alfi sanatu bi mata udunu fa gudun lahira ɗaya kamar tsawon shekara dubu hamsin ne a lissafin na duniya sai Allah ce fa kaifa idza fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi fa kaifa ya rasulullah ya kace gani ja- idza jama'nahum ranar da muka hada su liyomin a wani wunin da larai ba fihi babu kwakwanto akan tabbatuwar wunin shine wunin tashin alkiyama kuma aka waye gari a cikin wannan halin suka mutu sun kirkirawa Allah ƙarya sun ƙaryata manzannin Allah sun kashe annabawa sun kashe malamai sun hana umarni da alkhairi sun hana a hana mutane aikata shari sannan aka waye gari Allah ya tattara su akan wannan aqida ya kake tsammani a wannan ranar ya rasulullah fa kaifa iza jama'anahu yaya waɗanda suke da wannan aqida ranar da zamu tattara su li yawmil la rayba fi a ranar da babu kokonto akan faruwar ta ce ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa wufiyat ranar ne zamu cika wa kullu nafsin kowane mai rai kowane mutum za a cika mashi ma kasabat abin da ya aikata ba abin da wani ya aikata ba Allah ya ce wa hum la yuzlamun kun ba za mu zalunci kowa ba ba abin da za ka gani a ran tashin alkiyama face abin da ka aikata wa Allah ya salil insan illa ma sa'a babu wani abu da mutum zai tashi gaban Allah ya gani sai abin da ya aikata wa anna sa'ahu aikin da mutum ya aikata saufa yara Allah ce wallahi sai ya ganshi iri da muzu da sakamakon shi sun mai juzihimi Allah ya ce kuma saka mishi Allah ya ce su mai jazahu kuma saka wa kowane mutum cikakken sakamako Allah sa mu aikata alheri abin da muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu